أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبارك الله المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيو 27 ga watan sha'aban ko sorry watan shawwal jiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1446 daidai da 24 25 ne 25 haka ne sorry daidai da 25 ga watan 4 2025 miladiya za mu ci gaba da karatunmu na hadisi mai albarka a wani masallaci mai albarka a cikin littafi mai suna muktasar sahil bukari wanda aka fi saninsa da suna a tajiri da sarai li a hadithi jami'ar sahi in ba manta ba satin da ya gabata mun shigo babin zakka mun fara karanta introduction har mu yi wasu 'yan babubbuka yau a cikin ikon allah maɗaukakin sarki za mu tashi sabon babi shine babu sadakati min kasabin ɗayibin babin da yake magana a kan hukuncin sadaka na? o sadakati kablar raddi to za mu tashi babu sadakati kablar raddi sadaka babin da yake umarni da cewa mai sadaka kafin mu zamuna barwa ana dawo mana da kayanmu ka yi sadakar an yi maka raddin sadakar taka ba za a karba ba kenan ko? kamar ishara ne na cewa zamani baya zama kala daya kullun canjawa yake kullun canjawa yake kullun canjawa yake mai kudi yana gadara yana da kudi zai rabarwa ana wawa za a je lokacin da hakan din Allah zai juya kamar yadda Allah madaukakin sarki a cikin ikonsa yakan juya sababan al'amura na gaba ya koma baya to za a je lokacin da za ka zo ka ba da sadaka mutum ya mayar maka da kayanka har ma ya karba in yi nazari ce kai yanzu ni mai ma zan yi da shi sai ya mayar maka idan ku akwai wannan zamanin zai zo to wannan babu abin da yake kwadatar da mu shine mai maza maza mai sadakar gwargwadon yadda mun bayar za a karba kuma a amfani da ita mu samu lada kafin wanda lokacin ya zo mu bayar a dama da kar mu ta ka ba karba ba don haka ba mu samu ladan sadakar ba wallahu a'lam hadisi na farko a wannan babi shine hadisin da aka karbo daga harithata bin wahabin yake cewa ya ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tasaddaku fa innahu yati alaikum zamanin jama'a ku rika yin sadaka dan lalle da labarin yake shine wani zamani zai zo muku yamshi rajulu bi sadaqatihi mutum da kansa zai ɗauki sadakarsa yana tafiya yana neman wanda zai bashi fala ya ji duman ya ƙabaluha kuma ba zai sami karɓa ba yana nema da Allah ina mai karɓar sadaka da Allah ina mai neman karɓar sadaka haka yana nema amma kuma ba zai samu ba ya ƙolin rajulu mutum zai zo yana cewa in ka yi masa tayin zakat taka ko sadakar taka zai ce maka lauji ita biha bil amsi wala malan da jiya ka kawo lagamin tuha da na karba fa amal yoma amma yau dinnan da kake gani fala hajata li biha ba ni da bukatarsa to haka ba zai karba ba jiya kuma ta riga ta wuce a jiya yana da bukata yau kuma Allah wada kuki sarki a wadatar da shi don haka ba shi da bukatar ba shi da bukata ballantana ya zama ya karbi abin din na sadakar taka wannan zai dauka ma'anoni da daban gaske yana iya yiwa dukiya ne za ta yawa a duniya ta yadda wato kenan kowa ba wadatacce ne da aka ba mai karwar sadakar wani yana iya yiwuwa kuma kai din ne mutane ba za su karbi taka ba saboda mummunan halinka da lokacin da suke da bukata da kai baka dauka ka bayar ba sun tara duk hankalinsu da bukatarsu da kishirosu da komai da komai baka ba su ba yanzu sun riga sun ja layi sun dauki ra'ayi sun kuma dauki matakai makawo kansu ka zo kana kira mutum ka ce masa ya zo karba ya ce baka bana bukata ka je ka ba kowa ma Allahu ta'ala ala kowanne zai iya faruwa to kaga kenan idan har haka ne in na al'umma ne gaba ɗaya wani canji ne da Allah zai kawo shi duniya baki da in kuma kai ne kai kai kadai kenan kamar ana maka faɗa ne karfa ka kai mutane dungun da har za za ba sa sha'awar komai naka wallahu alam hadisi na biyu daga Abu Huraira Allah madaukakin sarki da shi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa la taqumu sa'atu hatta yakthura fikumul malu lalle tashin alkiyama ba za ta tashi ba face sai dukiya ta yawaita a cikinku kaga kenan kamar wannan ya fara goyawa fasarar ta farko wato kenan baya da haka fa yafidu hatta yuhimmu rabbul mali man yaqbal sadaqatahu dukiya za a kwararo ta za ta yawa za ta yawa za ta yawa har mai dukiya sai ya so yana tunanin wane ne zai karbi wato sadakar tasa to ne za a waye ma zan bayar dukiyar za ta yi yawa wa hatta ya arduha har mutum zai zo ya ɗauko sadakar tasa da kansa yana neman mai bayarwa ya yi ta yi a wani fa ya ƙure lazi ya arduhu alaihi wanda ya yi masa tayin dukiyar da sadakar zai ce masa la arabali ba ni da bukata kaga wannan ya daɗa ƙarfafa mana wancan fasarin cewa dukiyar ne za a zo zamanin da za ta yawa kowa ma yana da ita kowa ma yana da ita kuma ko daga ba nesa cancan ba yan shekaru kaman arba'in baya muna yan yara za ka ga yadda dukiya a cikin wannan gari namu da yanzu in ka hada ba zai zama ɗaya ba a daidai lokacin da babu angon da za ka je kafaci ka samu gidan kara dangar zana da dai sauran irin waɗannan abubuwan kudi ɗan kaɗan ake samu a cikin jama'a salar mutum bai fi naira ɗari ba da sauransu ya zo yana da dubu saba'in yana renawa da sauransu to kaga dukiyar kullum in ka lura karuwa take da za ka samu mutum rigarsa guda ɗaya ce ta zuwa sallah jima'a sauran duk gasu gasu nan ne dai yanzu mutum da yana da sutura biyar shida bakwai wani ma yana da goma kaga alama ne na karuwar dukiya da a anguwa guda wala Allah wani anguwar ma sai dai masallaci ne za a yi masa rufin kwano ginin kasa ne fa amma rufin kwano a ce a yi rufin kwano aka musu yanzu rufin kwano ya zama ba wani abin birgewa ba ne da gidan bulo sai kaza yanzu gashi saboda haka dukiya tana karuwa tana karuwa duk da cewa shukura a cikin zukatan mutane kuma kullum yana raguwa to za a kai lokacin da za ta yi yawan da kusan kowa ma abin da yanzu da shekaru da yawa an ce a kasar abin da kasar husunan mulki a lokacin mulkin sa tun daga lokacin mulkin sa har zuwa yanzu ko wannan burnai sai shela ake a gidan rediyo wanda yake bukatar zakka da Allah gobe a karfe kaza a gida kaza ya zo kagadi kuma da ana cincirin da za a daga hankalin mutane ba za a yi wannan announcement din ba eh amma za a sanar a gidan rediyo za a nuna television gida kaza anguwa kaza nan ba soso kaza za a bada zakka gobe mai bukata da Allah ana neman sa an fara irin wannan da sauransu wani lokaci sai ka ga wata kenan al'amarin yana cikin duk kasashen duniya ka lura irin gine-ginen da suke da suna suna da shi yanzu ne amerika da ka dube ta shekara da baya shekaru baya da ya take kano in ka ga hotunan ta shekaru baya arba'in baya in ka duba za ka ga yani ne amma yanzu dukiyar kullum wato kenan karuwa take yi don haka allah maɗaukakin sarki baya barin abu ya zama wato kenan abina a damɓari abu daya kullum ana samun canji don haka kullum sai mutum ya zama a ankare hadisi na gaba daga adi bin hatim da'i Allah madaukakin sarki da shi ke cewa kuntu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ja'ahu rajulani wata rana muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kai wanda sun ji dadin su muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wa'ansu mutane suka zo ahaduhuma yashku la'ila ɗaya daga cikin su ya zo yana complain talauci yayi masa yawa talauci yayi yawa shi damuwarsa kenan babu kaza babu kaza babu kaza wal akaru yakshu yashku qata as-sabil ɗaya kuma yana complain fashi akan hanya yayi yawa kenan kaman kaga daya talaka ne mazaunin gida ne daya kuma dan kasuwa ne suna cikin tafiya za a tare su a hanya a kwace su je cewa tare su a rikici a kwata ko su ko su sha da kyar da dai sauransu sau da ka shi yanzu complain din sa ya rasulullahi fashi da makami yayi yawa akan hanya shi kuma ne yana zaune a gida ba komai yake ba yana complain talauci yayi yawa a cikin gari wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amma qada'u sabili fa innahu la yati alayka illa qalilun yace ku yi hakuri matsalan yake tare hanya matsalar tare hanya kar ku damu in Allah ya yarda ba wani lokaci face dan kaɗan ne zai zo anan gaba hatta takruja al-iru ila makata bi ghairi khafirin har sai ka karafka ayari na fatake sun tashi daga ko ina ne su kamo hanya su tafi har makka ba ko kayan fada ba mai kula da su ba ba wani tashi hankali kenan kamar yana ba da bishara cewa dan zuwa wani lokaci musulunci zai mamaye kasa a daidai lokacin mulkin khalifai abubakar umar usman ali za a samu adalci har zuwa irin lokacin su umar bin abdulazizi za a samu adalcin da gwamnati za ta ba da kyakkyawan tsaro ta yadda kowaye ya fito ya ce zai fashi da makami take za a kama shi kuma za a hukunta shi ta haka fashi da makami zai ragu ɗaya kenan na biyu kuma musulunci zai mamaye gurin imani zai shiga cikin zukatan mutane da haka sha'awar fashi da makamin ma zai ruwa cikin mutane tana ka mutane za su yawo babu matsala in wannan ne malam ka kwantar da hankalinka aka yi ce masa wa ammal ailatu amma talauci kuma na cikin gari wanda ya complaining ko ya ce fa'in na sa'ata la ta komu ina tabbatar maka da cewa ba za a yi tashi alkiyama ba hatta ya rufa hadukun bi sadakatihi har sai ɗayanku ya fito da sadakarsa ko zakarsa yana yawo yana neman mai karɓa la ya ji da man ya kabala hawa la ba zai samu wanda zai karɓa minhu daga gare shi ba sun malaiki fana hadukun sannan ɗayanku zai zo ya tsayu bai na idai lahi gaba ga Allah ranar tashin alkiyama laisa bainahu wa bainahu hijabun tsakaninsa da Allah babu shamaki kowannen ku zai zo ma'ana ya tsaya ranar lahira tsakaninsa da Allah babu hijabi ga shiga Allah yana kallon Allah kuru-kuru Allah da kallonsa ko yawwa don hijabin a riga an cire shi sannan surar dan adam a wani lokacin kuma an riga an gina ta ginin da za ta iya karban wannan ganin amma a duniya ba zai yiwu ba annabi musa alayhi salatu wasallam da ce ya Allah yana so in ganka sai ce masa ba za ka gani ba ko kana tsammanin za ka iya kalli dutsen nan aka dora masa kallon dutse aka nuna masa dutse kafin ya kalla hasken ubangiji ya sauka a kai sai dutse ya narke ya zama gari idan tsarin halittun duniya ba za su iya karban wannan ba in dutse ba zai karba ba to dan adam jikinsa ba zai karba ba ko yau amma a lahira za a yi wannan hijabin za a sake tsara da Allah wada kuke zarki ke ce kama bada ana wal kalqin yu'idu ko za mu sake halittar mutane sabuwar halittar da na farko za ta iya tolerating ganin ubangiji za ta ga ubangiji na biyu za ta iya tolerating ganin wutan jahannama domin mu yanzu in muka ga jahannama faduwa za mu yi musuma sai mu mutu ma kuma za ta iya tarayyatar ta shiga har cikin jahannaman ta ɗauki wannan azaba din za ta iya saboda haka kaga jirin ya canja kenan da haka nufsa sa ake cewa ɗayanku zai zo tsaya tsakaninsa ga ubangijinsa babu bila hijabi wala tarjuman babu hijabi babu kuma ɗan tarjama ba mai fassara yawa saboda haka duk abin da ya faɗa Allah zai ji dama Allah ya san duk abin da yake faɗa shi ma kuma zai ji duk abin da ake faɗa masa kuma zai fahimta wala tarjuma ne tarjuma lahu babu wani mai tarjuma da zai masa tarjuma su summa la yaqulanna lahu sannan wallahi za a ce masa ko za a ce masa alam uti kamalan ban baka dukiya ba in ji Allah maɗaukakin sarki zai kirga masa dukiyoyin da ya bashi duk ya tame shi ban baka dukiya ba wadda shi da malaman balaga suke cewa al-istifham ko al-istifham ana kawo istifhami saboda karfafa magana sannan a conditioning din wanda ake tambaya din ta yanda ansarsa za ta zama guda ɗaya ce yanzu da misali ce masa eh na baka dukiya zai iya cewa eh ko ya ce a'a ko da kuma an bashin zai iya cewa a'a haka ne ko zai iya cewa eh amma an kace ba na baka kaza ba ka ayyana masa abin dole an sasa shi ne mai eh ka bani yau so da uslubi ne na magana na kira sa uslubul istifham kace alam uti kamalan ba na baka kuɗi ba za a irga masa duk kuɗin da aka bashi Allah ba da kuɗi zai zai ce masa fa ya kullun na bala sai ya ce eh haka ne tabbas kaga ba musu kenan ko an sashi a tsari da bai sai musu ba summa laikulanna sannan wallahi za a ce masa alam ursil ilaika rasulan ban aika maka da manzo ba ma'ana na aiko alkur'ani na aiko mutum ya zo ya bayanin alkur'ani shi na nufi sallam bayansa na aiko malamai su zo su maka bayani kuma sun faɗa duk gaskiyar da ka ji a duniyan nan sai an tambaya ka akan ta ba aiko maka wani ya zo ya gaya maka gaskiya akan abu kaza da kaza da kaza ba ba sai lalle annabi ba ba sai lalle malami ba yaro ma ko mace ko abokinka ko abokin hulɗa ko wani daban inda ya faɗa maka gaskiya da Allah yake so a gaya maka to za a tambaye ka ba a gaya maka gaskiya a lokaci kaza ba fa ya kulin na bala mutum zai ce wallahi haka ne kenan yanzu gaskiyar da ake tambayarsa anan ita ce gaskiyar da aka gaya masa yake aiki da ita dukiyar da aka ba ake tambaya anan shine dukiyar da aka bashi bai fitar da hakkinta ba da aka fa yanzu an yaminihi fala yara illa nar sai a bashi dama sai waya dama sai ya ga wuta kuma dama yanzu halittarsa an gina ta irin yadda za ta iya daukan wutar in ta ga wutar ba za ta suma ba za ta iya fahimtar cewa wannan wutar jahannama ne sun ma yanzu an shi malihi sannan mutum zai waiga ya ga hagunansa ba layara illan nar ba da ya ga komai ba sai wuta kenan ya zuta ta gabar wuta ta yamma kenan da shi ko yawwa fala yaqulu na ahadukum annara ko mina ne okay fala yattaqiyanna ahadukum annara lalle kowanne ɗaya daga cikin ku wallahi yayi kokari ya kiyaye kansa daga shiga wuta ma'ana duk aikin da zai kai shi wuta har a tambaye shi ya ce e a kai shi wuta to ya kiyaye shi tun yanzu walau bi shiki tamratin ko da ta hanyar ba da tsagin dabino na ce shi a duniya ba shi da komai da ya mallaka sai dabino daya kuma yana jin yunwa ba zai yi hakuri ba to ya tsaga ya ba da rabi ya ci rabi in ya zama wannan shine zai zama kawai abin da zai iya yi na sadaka a rayuwarsa idan ku ba wannan bane to ya daure ya yi sadaka domin dukiyar da yake bayarwa yana ga dukiyarsa ne ba dukiyarsa ba ne dukiyar Allah ne a lokacin da ya fito duniya mutum ya fito ba shi da komi ba kudi ba ya'ya ba mata ba komi haka ya zo da shi ko sutura babu za a karbe shi a cikin waɗansu ma a saka shi a lullube shi haka ne sannan ran da zai bar duniya du dukiyar nan da matan nan da 'ya'yan nan duka zai bar su zai koma a cikin wannan ɗan tsimman da aka naɗo shi na haka za a naɗe shi a wani tsimma fari daban a kai shi ajiye a ajiye shi yadda ya zo haka zai koma ko ba haka ba don haka Allah yake cewa wa atuhum min malillahi allati atakum ko ku ba su ku yi infaki cikin dukiyar Allah da ya baku kaga kenan dukiyar da kaga da hannunka ta Allah ne ajiya ne kawai aka baka kuma dan a jarraba ka ba wai dan kafi kowa bane ولو كانت الارزاق تاتي على الهجاء halakna idan min jalihin albawa baha'im inda wayo ne yake bada dukiya ai da dabbobi sun halaka dabba sai ta kare rayuwarta tun daga da aka haife ta har ta mutu bata mallaki naira goma ba amma ku kullun za ta ci ta sha saboda haka arziki na Allah ne kullun Allah zai kawo ta arzikinta da za ta ci za kuma ta sha hakan nan Allah ya kaddara rayuwarsu baraka dukiya ta Allah ne Allah zai tambaye ka baka ban baka dukiya ba eh to shikenan Allah ya ce to ku sadaka in baka da sadaka ko tsagin dabino ka dauka ka bayar wa illam tajidu ko fa illam yajid idan mutum bai samu abin da zai sadaka da shi ba kwata kwata ko tsagin dabino fa bi kalimatin tayyiba to ya zama ka kwashi kanka daga shiga wuta ko da ta hanyar kalma mai kyau kalimatin ba ko kalimatin ba kalma mai kyau menene kalimatin ba Allah ya ce alam tara kaifa daraballahu matsalan kalimatan batan ko ka shajaratin batin asaluha thabitun wa far'uha fis sama haka kalma mai kyau wasu ka ce la ilaha illallah ce la ilaha illallah ko kuma alal aqalli kalmar gaskiya a rayuwarka karkai magana ka cuci wani karkai karya karkai sharri karkai gulma duk waɗannan inda ka kubuta daga sharrin harshe to alal akalla ka samu mataki na kare kanka daga shiga wuta ya zama kullum abin da zai fito a bakinka kalimatan dai ba annabi musa lashari radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qal la yatiyanna ala nasi zamanu يدوف الرجل فيه بصدقة من الذهب zamani zai zama mutane mutum zai ɗauko kuɗi zinari gare gare ya tafi zai je ya sadaka sun malalaji da ahadan sannan ba zai samu kowa da ya akuzu hamin wanda zai karba da gare shi ba wayurar rajulu alwahid zamanin zai zo za ka ga mutum guda ɗaya za a ga wani mutum za a ga mutum ɗaya tal yadba'uhu arba'una ko arba'una me imratan mata arba'in ne za su rika bin sa ya luzna bihi suna kokarin fakewa a gare shi min killatar rijal saboda karancin wato mazaje a duniya ko kasarcin nisa da yawan mata zamani zai zo shi maza population din su kullun zai rika dropping yana dropping yana dropping yana dropping mata ne kawai za su yawa ta haka zai zama mata mutum daya mata arba'in a ƙarƙashinsa wadda yarsa ce wadda ‘ya'yanta ne wadda ‘yar yarsa ce wadda ƙanwarsa ne wadda ‘yar wancansa ne wadda ‘yan wancansa ne duk sun zo sun manna a gidansa shi shi kaɗai zai rika masu abinci saboda wannan ba mijinta ya mutu wannan an kashe mata mijinta wannan an kashe mata kadinta wannan an kashe mata ubanta wannan an kashe haka za a dinga yi saboda haka population na maza zai rika dropping na mata kuma zai rika escalating har zai kai lokacin da mutum daya za ka guru wato kenan gidansa shi shi daya Allah ka da ya san abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya satun daga ya gabata muna tattaunawa da wani dan uwana da muka tashi muka lissafi a gidansa mutane sun doshi hamsin don sun haura arba'in duk kuma a ƙarƙashin kwartar da shi shi ɗaya da 'ya'yan da ba nasa ba har da jikokin da ba nasa ba duka a tare a gidansa yanzu haka nan da muke magana so ka ga tafiya ta fara tafiya allah ba ɗaukakin sarki rufa mana asiri babu ita kunnara walau shi kitamratin babin da yake magana akan cewa ya kamata mutane su kiyaye kansu daga shiga wuta ko da ta hanyar bada sadakan dabino haka ne wal qalimin sadaka ko kuma ta hanyar bada sadaka yar kadan an ibn mas'ud ko abi mas'ud radiyallahu anhu al ansari qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza amarna bis sadaqati in talaka ahaduna ila suqi fayhamil annabi sallallahu alaihi wasallama idan yana mana wa'azi akan sadaka yayi bayani yayi bayani muka ji falalan sadaka ɗaya mu in ya zabura sai ya tafi kasuwa ya je yayi dako yayi dako dan ya samu kuɗin da zai yi sadaka kaga yanzu ka inna lillahi inna ilaihi raji wato inamal a'malu binniyati mu yanzu mun tafi kasuwa mu samu kuɗi mu tara mu ce da iyalai mu yi kaza mu yi kaza mun je gona mu samu kudi mu tara mu ce da iyalai mun je ofis mu samu kudi da iyalai su kuma suna tafiya kasuwa don su samu kudin yin sadaka ba su da kayan sadaka amma fa yaz abu ila ahadu da ko haka ne idan amara na bi sadakati in dalaka ahaduna ila suki fa yuhamil sai ga ɗaya mu ya zabura ya tafi kasuwa ba shi da abin da zai kasa amma zai yi da ko ina da koko amma su ba sa cewa ko sadaka ina da koko zai karbi da ko yayi fa yusibu almudda ya samu wato kenan abin da zai soyo ko da sanayya daya haka ne wa inna ko da sanayya daya ya zo a yi abinci a ba mutane sadaka wannan shine wato kenan manufansa abin da ake yi kenan kenan yanzu damuwarsa shine ya zai ya tsere da kansa daga shiga wuta sadakar zai yi ce daga cikin dan abin da yake da shi ai abin da ake kira juhudul muqilli ko kokarin wanda yake da abu dan abun hannunsa wa inna la ba'dihim al yawma limi'at alfin amma wasu daga cikin su su wa'anda muke zuwa mai dako mai sarka da tare da su din nan yanzu zaka ga mutum ɗayan su Allah ya kawo dukiya har yana da mi'atu alfi dubu ɗari ɗaruruwan dubbai ko ɗaruruwan dubbai dubu dubu dubu ba dubu ɗaya ba dubu ɗari tsari ba dubu ɗari ɗaya ba dubu ɗari da masu yawa ɗaya daga cikinsu za ka ya tara wannan mun bai ci wannan me ya faru wannan canjin zamani dukiya ta zo sun je sun yi jihadi sun ci kasashe sun yi kuɗi a cikin ikon Allah maɗaukakin sarki yanzu ina wancan da yake maganar kwamfilin ɗin talauci kaka abubuwa sun canja abubuwa sun canja to sau da haka kenan wanda ka gaishe a cikin talauci yau karkai tsammanin zai iya tabbata a cikin talauci haka kuma wanda ka yana da kuɗi yau ba lallai ne kuɗin ya zama ya tabbata ba hadisi na gaba ruwayar na na aisha Allah maɗaukakin sarki da ita ke cewa da kalatin ra'atun ma'aha ibnatani wata mace ta shigo min gidana ma'ana ta shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ma'aha ibnatani laha tana da ƴaƴanta guda biyu mata ta tafi da su tas'al tana bara ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin ta na wanda ta zo gidan babban gida kuma gurin da ake share hawaye don haka kuma abin da ya kawo ta shi da matsalar abinci da abin sha ta zo ta ce sallama kuma ta yi roƙo kuma dole a tsammanin ta ɗari bisa ɗari za a bata don akwai kawai ba zai gidan annabi salasala ce babu ba amma mai faru falam ta ji da indi shay'an gaira tamratin wallahi babu komai a gidan na aguna in ba kwayan dabino ɗaya ba in ji na aisha dabino ɗaya gidan annabci dabino ɗaya a matsayinsa na shugaban musulmin duniya a wani lokacin matarsa abinda ya rige a cikin gidan dabino kwaya daya ko to anan a babin karanta za ka iya tsaga dabino sai ka ba da rabi ko walabi shi kitamratin amma bari mijin da na na'ishi ta yi ta ce fa ɗaito ha iyaha sai na ɗauki iyaka wannan dabino kwaya ɗayan sai na ɗauka sai na bata kawai don haka yanzu ta shiga cikin wayi suruna ala an fusihim walau kana bihim kasasa ko kuma inna ma menene inna ma nudiba kuma liwajahi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura kuma wannan ayat da mata so ka akan wa akan babanta akan babanta ko yawwa wa sayyidannabu al-atika allazi yuti malahu yatazakka wa ne shi sayyidina abubakar to da ka tace kwaya ɗayan kawai sai na ɗauka sai na bata amma abin da ya bani mamaki shine fa qasamatha baina ibnataiha sai ta ita kuma sai ta raba guda biyu sai ta ba wannan yan rabi ta ba wannan yan rabi yanzu ana ita ma akwai nau'i na me adalci in ta gara ma za ta iya cinya ko hakuri ko haɗe muka samu a matsayin ta na babba ko bayan da suka iya ko kuma za ta iya raba ta bai wannan wanda ya fi yawa ta bai wanda ta wasa ɗan kaɗan a'a sai ta raba shi daidai wa daida kamar yadda siyakin hadisin yake nuna sai ta raba su daidai wa daida sai ta ba su walam takul minha ita bata ci wannan abun ba don haka ita ma na Aisha sai ta ga ta koyi wani darasi na abin mamaki haka ne sun makamat fa kharajat sannan bayan ta gama sun ci sai ta tashi sai ta fita abin ta sai ta tafi ta haka da na Aisha abin yana ta ba ta mamakin yadda ta yi wannan adalci a tsakanin 'ya'yanta 'ya'yanta ne fa na cikinta fadakala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina fa akbartuhu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam juma'a sai ya shigo mana to da kani kuma wannan kissa da ta bani mamaki sai na sai na bashi labari aka ce wai menene in al-ilmu ma yukazu min afwahi rijali fa innahum yaquluna ahsanu ma yasma'un ko a al-ilmu yukazu min afwahi rijali fa innahu yahfazuna ahsanu ma yasma'una wa yaquluna ahsanu ma yahfazuna kaga ne ilimi ana kama sha bakin mazaje bakin mazaje a bakin mutane zaka iya koyi ilimi da yawa saboda idan mutane suka ji abubuwa wanda ya fi ba su kyau ya fi ba su sha'awa shi suka fi rikewa sannan sun tashi za su ba labari a cikin abubuwan da suka rike din wanda ya fi ba su wato kenan al'ajabi da sha'awa kuma shi za su fito su fada da haka sai sun gama tacewa za su fada maka sadaka yanzu tana son ta fada annabi sallallahu alaihi wasallam daga zuwa ta rike abubuwa da yawa kanta amma yanzu ne shi ya fi damunta maza maza ta ce fa akbartu sai da bashi labari fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam daga jin haka sai yace manubtiliya min hadhihi albanati bi shay'in duk wanda aka bala'ance shi ma'anan bala'ance shi anan shine wanda aka jarrabe shi jarrabawa kuma ba lalle ne ta musifa ba ko wa nabluwakum bi sharri wal khairi fitna Allah ya ji haka za mu jarrabe ku da alkai da sharri da ko kuma da alheri duka wannan jarrabawa ne kawai idan sharri ya zo shi a fahimtar ka da sharri amma shi Allah madaukakin sarki la Allah alherin ta ne yake sai ka mu'amalce shi da yake alheri sai ka ya zama ka alheri haka kuma alheri ya zo karka tsammanin alkhairin ne ko wala sabanna alladina yafkaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum kasi tsammanin alkhairin ne zai iya zuwa sharri to saboda haka Allah ya ce za mu jarbe ku da kowanne ko yawwa ta kai annabi sa ce duk wanda Allah ya jarrabe shi ya bashi ƴaƴa mata guda biyu ko kuma sama da ƴaƴa mata guda biyu haka ne kuna lahu sitran minan nari to za su zama sutura tsakaninsa da wuta idan Allah ya jarrabe ka ma'ana shine ya baka ƴaƴa mata guda biyu ka karantar da su ka tarbiyyantar da su har ka dauke su ka kai su gidan mijin su ka gama kuma ka rika kula da su kana ba su shawarwarin da ya kamata su zama alkhairi a gidan mijin su ka gama a dalilin haka zai za su zama shamaki a gare ka tsakaninka da shiga wuta ranar watakilin tashin alkiyama mun bayanci wannan da yawa mutane ba sa son yaya mata ko haifa yaya mata to yaya mata za su zama shamaki tsakaninka da wato kenan wutar ranar tashi alkiyama in ka kula da su ka alheri ba lalle ne ya tare a jikin ɗan namiji kaɗai ba da ya mace da ɗan namiji ba kasan wanda Allah maɗaukakin sarki ya sa masa alheri ba akwai mutane da yawa wanda ƴaƴansu mata su suka kai su makka akwai mutane da yawa wanda ƴaƴansu mata su suke kula da su namijin yana nan yana ta jarfoliyarsa in ma ya samu sai ya gidansa sai da rika dan ko maka cikin dan karamin kwano ana kawo maka oh in ka sama kan din mako to kage eh eh amma ita koba ta da shi dan karamin da take da shi wallahi za ta tuno ka saboda haka Allah ya baka mai alkhairi ko namijin ne ko mace ne eh mai alkhairi to Allah ka ba mu masu alkhairi sai babu ayi sadaka ce afdal in za mu yi sadaka sadaka kala-kala ne wacce ce tafi falala ma'ana wacce ce tafi yawan lada ko tafi girman lada hadisa abu huraira allah maɗaukakin turke da yake cewa ja a rajulun ilin nabi sallallahu alaihi wasallam fa kala ya rasulallah ya rasulallah wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzan allah ayyu sadaqati a azamu ajaran a cikin sadaka da muke kala kala wacce ce ladan ta fi girma kasa wasu mutane suke akwai mutane da haka Allah su always ambition din su is very high yawa ba su da su rayu irin rayuwar kaji ba rayuwar kaji shine kullum suna zaune a kasa kawai su sace su sha su yi gaba rayuwarsu su mutu a gurin in ka sa kaji guda dubu a cikin ɗaki masallacin nan inda da abinci da ruwa haka za su yi ta zama su wasu da damuwa amma in ka sa shaho ko shirwa ko ka rufe Allah sai dai rika dawa kan sile sama da kullum abishin ɗinsa sama ne ba zai yadda ya zauna a ƙasa kan ba sai dai bai samu gurin lankayawa ba sama zai yi haka ba a cikin mutane ta kai ki tambaya a cikin sadaka wacce ce tafi girman lada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka da tafi girma shine an tasaddaka wa anta sahihun ka rika yin sadakar a lokacin lafiyar ka kalau ba wai rashin lafiya ne same ka ba shahihun kana da kwaɗayin dukiyar ma'ana dukiyar kana santa kana makwanta kana bukatanta ko shi sa Allah ce wa man yuka shuha nafsihi ko la kamul muflihun wanda aka kame shi ga barin wannan rowar makon san dukiyar Allah ya kare shi bashi da wannan zai iya infaki fi sabilillahi wa ulaka humul muflihuna ta ka ka bayar shahihun kana son dukiyar kana kwadinta kana bukata ma za ka dauka ka bayar takshi alfaqar kana tsoron talauci inna bayar zai kare amma duk wani ba zai hana ba ko saboda ai tsoron talaucin daga shaidan ne a shaidan ya idu kuma fakara wa ya mulku bil fashai shaidan shi ne ke samu kwa zuciyarku in kana barwa haka yaushe za ka abin duk aikin alkhairi sai nuna gudun yana da yawa in kana barwa za ka abin amma in sharri ne fa sai kana ba da naira dubu dubu goma dubu ishirin an zo masallaci sai ka ba da naira ɗari biyu da hamsin to ka gani eh an ji ba awo koyobe ba koyobe haka ne a lokacin da aka yi nada sarkin misau marigayi zamanin gwamnatin shagari go aka ce alhaji mamman sha ta ya zo gurin idan ya fahimci in ka zo ka kari da naira dubu za ka masa ba har wani zare maka ido zai na yi irin yare na dinna dubu ake bayarwa a lokacin dubu za a dauka a bashi ana wasa kari sauran mawaka wa za ba zai ba su haka mun fahimci wannan wannan magana na jinta daga bakin ciyama na damba local government na wancan lokacin ya ce wannan mutumi in ya fahimci kuɗi naira dubu za ka bashi ma wani hararan ka zai saboda irin yare na yaushe zai ka ɓata masa lokaci naira dubu fa ta wancan lokacin ta wancan lokacin wallahi sai ka samu a wancan lokacin a daidai wannan lokacin allah sai ka samu mutum biyar shida ko bakwai ma Allah salarin su ba za su yi izzatin naira dubu ba don masu irin naira ɗari ɗaɗɗayan nan kawai za su yi izzatin naira dubu a wani lokaci ana ban mashata a wata lokaci yana kan kwarjininsa amma a wata lokaci in kace a masallaci ne nawa mutum zai bayar sai ka za ba da murtala da sauransu a shaɗa da ya dukkan alfakar ko to za ka ba da sadaka da ta fi shi da ka bayar a lokacin da kake tsoron talauci wato amilo gina kuma kana fatan wadata kana tsoron in ka bayar zai kare kuma ka san cewa Allah madaukakin sarki yana ninka sadaka ko yurbi bina ne yurbi sadaka yurbi sadaka yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaka Allah yana ɗebe albarkar riba yana kuma ninka albarkar sadaka to in kana da wani a cikin zuciyarka cewa Allah ya yurbi sadaka yana danne ka sadaka ka zaka dauka ka bayar anta to amilul gina yanzu kana kana kwadayin Allah zai baka wadata to a cikin wannan lokaci in ka bayar sadaka tafi kyau tafi albarka tafi girma a wajen lada wala tunhil kada ka zauna ba kai bayar ba kana ta tarawa kana ta tarawa hatta idza balagatil hulquma har sai da rai ya zo nan yana shirin fita ka tabbatar kuma yanzu babu komai kawai yanzu dukiyar ba ta sauran wani amfani a gurinka kuma kulta a lokacin zaka ce wali fulanin kaza wali fulanin kaza wada dauki kaza a bashi wada dauki kaza a bashi wada dauki kaza a bashi kana to wasiya ko wakar kana li fulani alhali kuma dukiyar ta wani ne yanzu tunda ka zo mutuwa dukiyarka ta zama ta magada baka da hakkin ka dauka ka sarrafar da ita yadda kake so illa iyaka a cikin rahama irin ta ubangiji ya yi maka sadaka da sulusun dukiyar ya ce za ka iya yin wasiya amma karka wuce sulusun dukiya karka wuce sulusun sulusun ma aka ce yana da yawa an dai kyale ka ne babun ana aisha ta radiyallahu anha anna ba'da azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama qulna lin nabi sallallahu alaihi wasallam wai wasu daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka zo suka same shi sai suka tattauna da shi sai suka ce masa ayyura asra'u bika luhuqan kana cikin rashin lafiya yanzu na alaikum salam Mm. Mm. Mm. Mm. Wakarkar lifulani. wala tumhilu kada ka yi jinkiri baka ba da sadaka ba lafiyarka kalau kana son dukiyarka kana kwaɗayin talauci a wadata kana tsoron talauci a lokacin zaka bayar ka bayar to sai ka ki ka bayar har sai da rashin lafiya ya zo kuma ka tabbatar duk alamun mutuwa sun zo maka ulta sai ka zo a lokacin ne wai zaka zo kana cewa wani a bashi kaza na ba wani gona ta ta kaza na ba wani dubu kaza wani a bashi gida haka da kaza wani filoti kaza kana ta rarrabar da dukiyar kuma alhali lokacin dukiyar ba ta haka bane ta magada ne wakar kana lifula ne dukiyar ta zama ta wani kai kuma kana cewa a ba wani a ba wani a ba wani yanzu me za me yasa za ka rika ba da umarni ana rabar da dukiyar da ba ta haka ba ta wani ya fito hadisin to masha Allah to yace matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi ayyuna asra'u bika luhukan yanzu baka da lafiya ga alama kamar ba za ka tashi wa da lafiya ba rashin lafiyan ba idan ka tafi wace ce za ta fi bin ka da gaggawa cikin mu eh rikici ke da ma'ana wace ce za ta fara mutuwa a cikin mu kala sai ya ce adwalu kunna yadan duk wanda tafi ku tsawon hannu ita ce za ta fara bina eh tafi su tsawon hannu adwalu kunna yadan yadan dawilu wanda tafi wadda adwal ala wadna afal wanda tafi kowa tsawon hannu a cikin ku wallahi ta za ta fara bina to a ba dogon hannu ba tsawon hannu haka ne eh ba dogon hannu ba tsawon hannu in kace dogon hannu a gurin hausawa na buka ke nufi ga tsawon hannu yauwa to su adon rukun na yadin ta ce fa aka zo kazaban budu wasu da darawa suka tafi sai aka ce a ji a nemo kara a zuwa gwada yawon kasuban kai aka ja ka ɗauko kara aka dinga ya zara'una ha suna gwada zira'i zira'i a jikin wato kenan hannaye faka na saudatu a tsawaluhun na yadan na na saudatu wace ce na na saudatu eh na na saudatu binta zam'atu ko ita ce wanda ya fara aura bayan khadija da aisha haka ne khadija eh ban ji ba ok sai da aure ta mai aure aisha ko to bayan kadija ita fara aura bayan kadija ita fara aura bayan kadija kuma ya aure ta a girma ya aure ta da rufin asiri saboda ba ta da yanzu wanda zai kula da ita sau da ka sai karrama ta ya jawo ta kusa da shi sau da ka sai ci to ita ce a da suka wada sai suka saudatu a dalilin na yadan ta fi kowa tsawon hannu a cikinsu fa'alimna ba'adu bayan haka kenan sai muka wato kenan yanzu mun gwada yanzu a tunaninmu a tunaninmu waye zai mutu da farko ita ce za ta mutu sai mai ruwaya ta ce fa'alim na ba'adu daga baya kuma sai muka zo muka gane cewa anna ma kana dole da yadda ha a sadaka tsawon hannun na ta yi sadaka ne yanzu ba tsawon material tsawo ake nufi ba wadda tafi yawan mikawa wadda ta biya sadaka a zahiri da muka auna hannunta ya fi da kowa so amma daga wasu muka fince oke mummun ba da abin direct translation ne amma yana da wani ma'ana wadda take ake nufi shi da sai magancin a yi sadaka ne kuma sai muka bayanci cewa ta fi kowa sadaka kuma ita ɗin mahimmar za cikinmu wakalat asra'ana luhukan bihi sai zama ita ce ta fara riskan annabi sallallahu alaihi wasallama wato kenan bayan ya mutu wa kana tuhibbu sadaka ita kuma a rayuwarta tana sha'awar sadaka tana son sadaka kullum Allah Allah take Allah ya bata ta bayar Allah ya bata ta bayar in dai ta samu na za ka samu irin wa'annan wasu wanda su ba su damu ba ko a zamanin nan ana samun wanda shi kuɗi ka mai ajiye maka ba zai ajiye maka ba in dai ya zo zai bayar in bai zo ba kuma zai yi hakuri to ita tana daga cikin wa'annan sai daga wasu su gane cewa ashe sadaka ake ne kenan wanda ya fi kowa yawan sadaka wasu suna da karin magana suke cewa wai icen da ya fi kowane cin wuta ba na babanci ne da za ka yi ba ya ce wutsai ragu ya ce dan kankani go icen da ya fi kowane cin wuta shi ke kariya da wuri ko an kunna wanda ya kama balbalbalbalbal shi ke karewa da wuri haka ne ita da fi wanda cin wuta shi ke karewa da wuri eh yawa haka ne haka ne to saboda ka tafi kowa kokarin sadaka haka Allah nabi sallallahu alaihi sai ce ita za ta fara bin sa yanzu kaga a cikin wannan hadisi akwai me mu'jizan annabi sallallahu alaihi wasallam ko duk da ya ba su hikima ne da za su fahimci abu amma ya nuna cewa ita za ta fara abin din sa kuma hakan ne ya tabbata wannan da cikin abin da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne manzo ne na Allah madaukakin sarki kuma la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun haka ma ya taba cewa na aisha a cikin ‘ya'yana ke za ki fara bida ko? aka yi fada? na na fatima ka shi aisha ba ta sace ko? na na fatima ke za ki fara bina bayan na mutu wata shida sai ga shi ita ta tafi sauraka na bisa lasalama tabbas gaskiya ne da aka riko da shi shi ne wata kenan kowane irin alkhairi babu za ta saddaka alaganiyin wahuwa alam babu da ke magana idan mutum ya sadaka ya fitar da zakka ko sadaka sai ya bawa mai kudi bai san mai kudi ba ne sadaka ta yi ko ba ta yi ba kasan wasu allah ya su haka ne bayan allah su suna yin abu dan allah ne ba sa yi dan yabo don haka ma daga cikin abubuwan da yake taimaka musu ba za su yi dan ayabe su ba ba za ma su yi in ba abin da ya zama ta yanzu kallon azahar da la'asar dole a masallaci ake yi za su masallaci dole za a gansu amma wanda ba shafi wannan ba in dai akwai hanyar da za su ɓoye su zo su yi su su kadai ta yadda wani ma bai gane balle ya ta shiga ko neman ɗaukaka ya shiga ko son ya ɓoye shiga to haka suke yi to yanzu sai mutum ya je kawai ya ɗauka ya bayar bai san ma a waye bayar ba shi dai ya san a garin musulmi ne kuma a musulmi ya bayar sadaka to ashe kuma ya bayar a mai kuɗi to sadakar ta yiwu an ƙara wa barna doki riwaya daga abu hurar Allah da shi ke cewa maza Allah sallallahu yake cewa qala rajulun wani mutum ne ya ce ya to kenan ya dunkule kenan ya ce la atasaddaqan nabi sadakatin Allah sai na nemi kuɗi na tafi na je na yi sadaka ta haka yanzu fafutuka zai yi ya je ya nemo kuɗi ya sadaka kawai burin sai sadaka don haka ya tafi ya je ya nemo kuɗi ya je ya sadaka fakaraja bi sadaqatihi sai da ya bari dare ya yi ba kowa sai ya fita da sadakarsa fawo da a hafiye da sarikin yana yawa yana yawa sai ya gani mutum halin da Allah ga shi sai ya bashi ashe barawo ne gungun barawo sai ya bashi shi kwa ya sadaka sai ta faru sako ta haka fa azbahu ya ta hadda suna to siddika ala sarikin da gari ya waye mutane suna wa tadi sai labari ya bazu cewa ai jiya an yi sadaka a wane gungun barawan nan ya ce kaga wala Allah shi ya zo yake fada ko wallahi jiya na fitar da daddare kawai ne bani sadaka dubu kaza ya fada sai mutane suka ji sai suka ji suna ta yaya ta a iko Allah ka duba wani kuma alasa inda zai sadaka sa sai a barawo kai mutane ma dai wallahi ba su ga mutane da suna da bukata kaza kaza ka duba wani mai yanzu da wani aka bada sadakan nan ba ta huwa kaza kaza suna ta surutu amma sadaka a barawo mutane ma dai ba su da kirki kaza kaza kaza kaza suna abin to kaga wannan magana za ta dawo kunnan sa ko to saboda ka ta dawo kunnan sa fa kala sai ce Allahumma lakal hamdu sai ce Allah na gode maka da ka ban har na ba da sadaka a barawo duk da ba haka nake nufi ba la ta saddakan na bi sadakatin wallahi sai na sake neman wani kudin na tara sai na je na sake yin sadaka sadaka zan yi to shi je nemo kudi ya zo ya tara wa karaja bi sadakati fa wada'aha fi yadi zaniyatin ya fito da sadaka sai na yawo wanda kare yace bare ba a wata baiwar Allah kawai da yaje sai bara hannun wata karuwa sadaka karuwar da sabi ta zo ta ce Allah je tana tafiya a kwararan bai ango kaza an ba ta kaza sai ana ana ta yake na magana ta fito a ka duba dai mutane suna ba ta sadaka garin nan dai a daga abin mamaki da an yi sadaka a barawo yanzu an yi sadaka a karuwa wannan magana sai ta sake dawa kunnansa fa zo ya ta haddasuna fa tusaddika ala zaniyatin haka wai gari mutane sa ta surutu an ba wa karuwa wato kiran sadaka fakala sai mutumin nan da ya ji a zuciyarsa sai ya ce allahumma lakal hamdu ala zaniya allah na gode maka da ka ban har na ba wa mazinaci akalla ai musulma ce sai ya sake cewa a zuciyarsa wallahi la'ata saddaƙanna bi sadakatin allah sai na sake tara kudi sai na sake yin sadaka kuma fresh mai kyau yanzu kan zanyi ta haka sai je nemo tara kudi zo fakaraja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi ganiyin ya fito da ita yana yawo yana yawo sai ga wani mutum malam da Allah dakata sai ya dauka sai ya mika sai ya karba da cewa na abu ne sai ta fabu sabi masa bayani ba sai ga kudi ne sadaka ashe shine mai arzikin garin shi ma sai yazo yana bada labari dan haka fa azo ta haddasuna to saddika ala ganiyin aka wai gari ana labarin cewa jiya kuma an ba da sarka a mai kudi kai garin nan da abin da ban mamaki ga talakawa bara ba su ba daga abe barawo sai mazinaciya sai abe mai kudi yanzu wani wata irin sarka ne wata irin sarka ne wannan kai mutane ma dai ba sa ganewa fa qala sai mutum ya ce allahumma lakal hamdu ala sariqin wa ala zaniyatin wa ala ganiyin Allah na gode maka har ka bani dai na yi sadaka a barawo na yi sadaka a mazinaciya na yi sadaka a mai kudi na gode maka Allah Allah ka karba mu shida mansa Allah karba fa'uti ya fakilala sai aka zo masa aka ce masa a ina kira aka zo masa a mafarki eh a wata riwaya ta dabarani ya fitar da ita fili cewa sai aka zo a mafarki sai aka bashi labari yana mafarki sai tashi an tashi a cikin mafarkin kai ne kai sadaka a barawo ce ke barazana za a masa ko ya yi laifi ne za a kawo shi da ce eh ni ne kai ne kai sadaka a karuwa ya ce eh ni ne kai ne kai sadaka a mai kudi ya ce shi ne sai aka ce masa amma sadaka tuka ala sarikin sadakan da kai wa barawo din nan fala'allahu an yasta iffa an sarakati la'alla zai kame daga barin satar tasa yanzu da ka bashi sadaka ya tafi yana ta tunani yanzu ni na mutane nake neman ɗauka wani ya zo da daddare ya ɗauka kawai ya bayar shi kuma bukatarsa ya samo ya bayar ni kuma a samu ɗauke wani wani irin mutum ne don haka tunaninsa sai ya canja sau da haka sai ya daina sata ɗin a dalilin wannan sadakan da aka masa wa'amma zaniya amma akwai ta kuma mazinaciyar nan dama ta tafi za ta tafi gurin zirin ne ta je ta nemi kudi sai wani ya ba ta kudi a bonus ko fala'allaha tasta'ifu an zinaha da Allah zai sa ta kame a dalilin zinan nata kamar dai labari ake bashi hakan cewa kamar hakan ta riga ta faru to haka ita ba sai Allah masa hukuncin turki sa mata abin to yanzu shi wannan mutumi sai na je na bashi kaina yayi abin da yake dama ya dauki kaza ya bani ga wani mutum bai san da ba ma ya dauki kaza ninkin nasa ya bani shi ba wannan bata lokaci yake bata lokaci na nake eh saboda haka daga yau zan kara ba gara in je nima in nema ne sadaka to da aka yi ta basu dalilin da yana wanta kenan wa amma ganiyu amma shi mai kuɗi da ka masa sadaka kuma fa la'allahu ya atabiru la'alla zai yi tunani ce a yanzu wannan mutumin jigari jigari da na ganshi a cikin irin wannan kayan nasa ya zo ya ɗauki kuɗi ya bani da sunan sadaka ni ina da kuɗi ni bana sadaka to ni me nake yi saboda haka yanzu sai tunani zo masa ce gari shi ma ya rika daukan dukiyarsa yana bayarwa yanzu wannan sadaka ta guda uku ta yi amfani ko bata yi ba ta yi amfani amma menene sirrin amfanin nata eh idan Allah ikhlasi kyakkyawar niyyarsa ita ta sa albarka a cikin lamarin saboda haka idan mutum da ke kyawuyar niyya a cikin lamarin sa yake aikin sa na alkhairi Allah madaukakin sarki yana karba kuma yakan sa masa wato kenan albarka saboda haka la Allah Allah madaukakin sarki zai sa masa tunani fa yunfiqu mimma atahu Allah shi ma zai je yana infaki cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya bashi don haka Allah zai sa albarka a cikin wannan mun mai jona babun idan idza tasaddaqa ala ibnihi wa huwa la yashur idan mutum ya sadaka a ɗansa ba bai sani ba shi ma wannan akwai lada hadisin da aka a cikin wannan hadisi shine hadisin ma'an bin yazid yake cewa a bayatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana wa abi wa jaddi kai wannan ya ji dadin sa ni na je mun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam chaffa mun shiga musulunci mun karbi addini a hannunsa mun masa chaffa da ni da babana da kakana kasan ba kowa ya samu irin wa'annan darajar ba ko da shi da babansa da kakansa duka sai mutane kaɗan ko irin su am eh ban ji ba wanda ya bijin daɗi kakan eh eh na tsakiya me dalili ai shi na tsakiya in ka lura shi so yake yi fiye da babansa kuma yana son ɗansa ya fiye da shi shi kuma na can saman shi so yake ɗansa ya fiye da shi ɗan ɗansa kuma ya fiye da ɗansa ko yawwa aka ce duran da ka shimfiɗa mahaifinka a cikin kabari lannan za ka fahimci cewa da only mutumin da yake fatan ka girma ka fi shi a duk duniyan nan yau ka rasa shi duk duniyan nan kowa yana maka fatan ka girma amma fa zai so ka fi shi ba sai baba don in dai da halin da zai yafi ka sai dai in ya zama ba alternative to sai ta tura ka kaje din dan ya samu a dalilin ka abin nan amma in dai yana da alternative din da zai fi ka to ba zai dafa shi ba amma baban ka shi shi kadai ne yake son ka girma ka yi fiye da yanda yake saboda ka kaga kira shi ne aula to yace da ni da babana da kakana mun je mai wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya ko kamar amr bin sha'ib kana ruwa hadisi saka ji an amr bin sha'ib an abihi an jaddi irin sai na abakar kuma sune mutanen da suka samu a ce da shi da babansa da umansa nan ma ba kowa ne yake samun wannan ba ko da shi da babansa da umansa da sun musulunta to yace mun zo da ni da babana mun yi chaffa wa khataba haka ne alayya fa'an kahani sai baban nawa sai je nema min aure sai min auren haka ne wa kasantu ilaihi sai muka yi jayayya wata rana da ni da shi na kai kuwa uto kiran kuka zuwa gare shi wa kana abi yuridu an ya karuja da nanira abin da ya samu ka je gurin husuma gabansa shi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan babana ya fitar da wasu kuɗi dinarori yana so ya sadaka da su ko ya tasaddaku fiya don ya sadaka da ita fawa ba ha inda rajulin da ya zo shi kuma sai ya zo masallaci sai sami wani mutum yana sallar nafila kawai sai ajiye masa a gabansa ok haka ne wa kana abi ya zidu babana ya zidu haka ne babana ya zidu akraja da nanir ko ya fitar da wato kenan wasu 'yan dinarori ya sasaddaku biha zai sadaka da ita haka ne fawa za a inda rajulin sai zai ajiye a gurin wani mutum ko dai yana sallah ko kuma ya shigaltu da wani abu amma dai da niyan ya bashi fil masjid a cikin masallaci ni kuma na san halin babana sadaka ya kawo don haka fajitu fa kastuha sai na zo kawai sai na dauke sai ya tafi da ita wanda mutum bai ida da sallar sa ba kenan ko yawa tun da dama ba masa bayani ba wani ya ajiye wani ya dauke ka gaba shi da wani complain da zai sai da tafi da shi fata tuho biya to da yake lamarin da gaskiya da gaskiya ne ba magana munafurci ta na dauka sai na dawo gida sai na zo gurinsa da wannan kudin na ce masa kaga abin da na samu a masallaci fakara sai ya ce a to ai wannan kudi na ne eh to ai ni ne na kai sadaka na ajiye a gurin wani mutum sai ce eh haka ne ana san sadaka kake sai ce wallahi ma iyaka aratu na rantsa da Allah ba a kai nake nufin na bayar ba don haka ka je ka mayar ma wannan mutumi shi kuma sai ce a'a sadaka kai niyan yi kuma Allah madaukakin sarki ya baka sadakar ka ni ko ina da bukata dan haka na dauka sai ce san ban yadda ba ka mayar sai ce a'a ba za a yi haka ba baba sai ce a'a sai ce to yanzu mu je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci ta haka fa kasantuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai muka ja in ja da ni da shi har zuwa ga abin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka je gaba annabi sallallahu alaihi wasallam fakala sai ya ce laka ma nawaita ya yazidu yanzu da kai yazidu abin da kai niyya a cikin zuciyarka Allah ya baka sadaka kai ne yi eh to Allah ya baka don haka Allah ya karba kenan yanzu tunda Allah ya karba yazidu yana daga cikin wa almuttaqun ko yana cikin almuttaqin tunda inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin tunda Allah ya karbe aikin sa shaida ne na cewa shi menene yanzu dan aljanna ko Allah yayi aiki Allah ya karba shaida ce ta cewa wannan dan aljanna ne wala kama aka tsaya ma ne kai kuma ma ana abin da ka dauka ya zama naka shi ma kai ma je ka da abin da ka dauka tunda dai wancan din Allah bai kaddara masa ya samu ba yazo za ce sai a mayar masa ba je ka sha sha'aninka da ita ka je kai abin da ka dama kenan yanzu idan mutum ya bada sadaka irin wannan condition din ta yi ko yawa yanzu abin da aka yi la'akari da shi shine me zuciyarsa ya yi fito da kyakkyawa ya zuciya ya aji shi kuma wannan shi Allah madaukakin sarki ya bayar don haka ba a wancan ba wala Allah ma da Allah sa ba rabar sa wani ya tashi ya kabbara shi kenan sai aka zo a cika ajiye kuɗi shi kuma da ya zai dauke dan da idan sabi zai ajiye masa zai dauka ko to kuma sai ba hakan ba haka ta faru ba lalla zamu ga abin ya wani bambara kwai la'alla wannan dukiyar da shi ne ya dauke ta sai ta zama sau da fisarin da fitina to da wallahu ya alamu antum la ta'lamu ko kuma Allah madaukakin sarki zai kawo masa wani wanda yake cucin wannan wanda kuma yafi wannan alkhairi duk wannan lamari a hannun ubangiji Allah yake in yayi abin sa sai mu ganshi wani bambara kwai amma tsari mai kyau da hikima a gurin Allah madaukakin sarki yake na'am na? a a babu tabbacin da na yi nacin ba zaka wace kamar me?
ma'ana kowa zama kansu yake yi kowa zama kansu yake yi kowa zama kansu yake yi ko kuma shi ɗan yana da duk kuma hakan da yake faruwa ma'ana suna ce akwai ya ɗaya
zai iya yiwuwa zai iya kowa kwarensa daban zai iya yiwa kowa girkinsa daban zai iya yiwa zai iya kuma haɗu suke